بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للسادوة ومن سابيا تلاهي يوم من الشاب وترمضان jirgin zamanin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da daya ga watan shiku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci na daru ƙwaƙan da ke nan ganyen kuda sami naka domin ci gaba da gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am a jiya mun karkare karatu ne a waɗannan ayoyi na wannan sura mun karanta mun karatu har zuwa kan aya ta ɗari da talatin da ɗaya amma a yau za mu koma da bayani ɗauraya a kan waɗannan ayoyi da mun karanta tun daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله سبحانه وتعالى يشكر الشواء وكذلك كما كبرهتني نولي بعض الظالمين بعضا مكي دورة وسأ الظالمان أكن وسو بما كانوا يكسبون saboda abin da suka kasance suna aikatawa na barna ya ma'asharul jinni wal insi ya ku taron aljannu da mutane alam yatikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna ba ku labari game da ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada kuma suna muku gargadi game da haduwa da wannan yini da muke ciki a yanzu qalu za su ce shahidina ala anfusina lallai mu dinnan masu ba da shaida ne a karan kawunanmu wa gharrakum al-hayat dunya rayuwar duniya ce ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim kuma sun ba da shaida a karan kawunan su annahum kanu kafirin lallai su suka rince kafirai ذلك أن لم يكن ربك ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك ومن يكن شيني أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم saboda ubangijinka bai kasance mai halakar da wata alƙarya ba bai kasance mai halakar da alƙaryu ba bi gulmin ta hanyar zalunci bi gulmin wa ahluha ghafiluna alhali mutanen garin suna rafkani ma'ana Allah ya kama su da azaba alhali ba su sani ba ba a aiko musu da manzanni sun gargaɗe su ba Allah ta'ala baya yin haka cikin sunnarsa waɗannan ayoyi jama'a idan mun kalle su da kyau Allah subhanahu wata'ala yana ƙara mana bayani ne dalla dalla dangane da yadda azzalimai suka kasance da yadda suke gudanar da rayuwarsu Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar haka ne muke daura wasu shedanun akan wasu wani azzalimin akan wani duk lokacin da mutum ya faru wani zalunci a matsayinsa na mutum ko yana wata haka ta cuta to wata rana sai Allah ya turo wani azzalimin da ya fi cuta shi ma akan shi ya cuce shi ina fata mun gane wannan wannan sunna ce ta Allah shi yasa sai kaga wani karamin barawo ya je yin sata babban barawo sai yi sai ya sace barawon shi ma ina fata an gane saboda ne nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan muna daura azzalimai akan ɗan uwansu azzalimai bima kanu yaksibuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa duk lokacin da mutane suka lalace ya zama sun daina bin hanyar Allah aka wayi gari suna aikata miyagun laifuka to sai Allah ya daura musu mafiya sharrin su ya zama su ne shugabanninsu su dinga ɗanɗana musu kuɗansu su suna ɗanɗana musu bala'in azaba irin da yadda muke a Najeriya Allah ya fidda mu mu kanmu mun san bamu da kirki irin yadda muka ɗauki addini irin yadda muke wa kanmu mugunta irin yadda muke ainihin wato ƙin karɓar saƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma dama ƙa'ida ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk lokacin da aka wayi gari shugabanni ba sa yin aiki da abin da Allah ya saukar ba sa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a wannan lokacin mutane za su samu kansu a wani irin yanayi da tsanani da bala'i Allah zai tada wasu mutane a cikin su dinga azabtar da sauran sai Allah ya sa yaƙi da faɗa ya rincaɓe a tsakaninsu na fata mun gane wannan yawwa dan daga cikin abin da ke jin zalunci shugabanni akwai wannan rashin mai da hankali akan jagoranci na kwarai a bisa tsarin Allah a bisa tsarin Annabi sallallahu alaihi wasallama to ba wannan ba yanzu gwamnatin da muka zaɓa da sunan muslim muslim ita ce kuma ta je ta gayyato America suka zo ƙasar mu dan a zo a yi mana barazana kuma suna fitar da sakon cewa suna so dole sai an daina yin shari'a a jihohin arewa inda ake yi a daina yi a zamfara a daina yi a kano a daidai a kaduna a hakan ma wai shari'ar barazana take musu ka duba yadda ma ke shari'ar ɗore da fini amma a hakan ma wai ta ne wa arna barazana wanda wannan zai nuna maka irin halin da muka tsinci kanmu ainihin wato a wannan ƙasa mummuna ƙwarai an wayi gari wai arne har zai fi musulmi yanci a ƙasa yanzu ko nan mun sha yin bayani na jihar filato abubuwan da ke faruwa 'yan kwanakin nan su kama fulani su kashe su kashe musu shanu duk wannan ba a gani sai in an zo an rama ne su suna da bakin ihu ko suna da bakin ihu saboda haka waɗannan abubuwa ne wanda dama za su faru ba makawa sai sun faru amma ne kai a karan kanka da ni da kai da mu da su kowa ya yi kokari da hanyar gyara domin daga lokacin da kake zalunci za ka yi ko da a gidanka ne wallahi sai Allah ya ƙwace ƙarfin mulkinka da kake da shi na faɗa a ji a gidanka ya ba wa matanka ina fata mun gane wannan saboda kai azzalimi ne Allah ko ba zai baka da wannan zaluncin naka ba sai ya tantana ma kuɗa a duniya kafin azabar lahira ta biyo baya Allah ka kiyaye shi to wannan jama'a yana daga cikin haka shi yasa a cikin littafin hidayatul qur'ani karim yake cewa mata fasadan nasu duk lokacin da mutane suka lalace ummira alaihim shawaru sai a daura musu miyagun cikinsu mafiya sharrin cikinsu ya zama su ne shugabanninsu wa mata kanu zalimin duk lokacin da mutane suka zama azzalimai suna zalunci wajen wajen awu suna zalunci wajen saye da sayarwa suna zalunci wajen gudanar da hakan gwamnati suna zalunci wajen raba kaya na gwamnati suna zalunci wajen abin da ya shafi gudanar da ayyuka ga talakawa a ƙasa suna zalunci a fagage daban-daban sullita alaihim zalimun mithluhum sai a ɗauko wani mugu wani azzalimi irinsu shi ma sai a ɗaura ta kansu ya musu umarni ko dole su bi ko sun ki ko sun so fa in aradu takhallus minhu falyad'u zulmahu to idan suna so su kyale wannan azzalimin ma'ana suna so Allah ya yaye musu wannan ya ɗauke musu wannan azzalimin ko to su ma sai sun bari yin zalunci jama wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma a wata riwaya ke cewa menene a'immatukum a'malukum shugabannin ku sune ayyukan ku idan kun ga ayyukan ku sun lalace to ku jira shugabannin ku manzo ku ji sun lalace Allah ka tsare mana imanin mu ka ba mu kun gyara wannan kiran jama'a sannan bayan wannan jama'a wannan ayar za mu ƙara gane cewa ashe aikata munanan laifuka yana daga cikin dalilin da ke sa Allah ta'ala ya ɗaura wa mutane azzalimai a matsayin shugabanni wannan ka'ida ce ka kumanta da hadisin da al-Imam Ibn Majah ya ji wato rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsun idza bulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina neman ina neman tsarin Allah ina neman tsarin Allah kada a wayi gari ya zama wannan abin kurrishi wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu yadda za a yi a ce shugabanni a babu yadda ya ce alfasha ta yaɗu a cikin mutane har ana bayyana ta ƙarara a fili fati sai Allah ya jarabci al'umma da abubuwa kamar haka na farko shine miyagun cututtuka iri-iri za ga ana fama da su manzo Allah ya ce irin cututtukan da ba a sami irinsu ba a baya an gane wannan ma'ana ba taɓa jin labarin irin wannan ba yanzu misali duk wani wanda ya shekara hamsin lokacin yana yaro ya taɓa sanin wata cutar da ake ce ma cutar aids jama'a ya sani bai sani ba me yasa na'am saboda alfasha a zamanin su da yadu ba irin yadda ma ake yin ainihin wato me sunan shi ake yin hira tsakanin wa saurayi da budurwa irin yadda muke a yau ne na'am yawwa ai kun saba da bane ko kuma abubuwan da muke a yau ɗauka muke ma mun wayayyu ne ba haka bane ba kwarai da gaske mun ɗauka cewa wai mu wayayyu ne yanzu kawai mu muna jira ne kai abu ta ƙaho kawai shiga aljanna a duk abubuwan da muke yi din kuma jama'a ba zai yiwu ba wallahi tallahi ko mun yi ko mun so sai mun bi Allah idan mun bi Allah to za mu samu Allah kamar yadda yake mu kyauta wa Allah da amma haka tiddan baka yi aiki ba baka kiyaye dokokin Allah ba kuma kana sa rai Allah ya ta turo maka arziki in kaga Allah ya maka haka to yana nufin harkar da kai ana maka talala ne mai kamar kake Allah ka tsare mana imani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace sai an dinga samun annoba iri iri kuma sai an samu irin ciwukan da bai taɓa wucewa a cikin al'ummomin nan ba mun ji nawa ɗaya sai manzon Allah ya ce ولن ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة باب يد ذائي متعيس لنجا توي سكيلي دمودو وجن أو فاتيتي أنجر سوان من الأمم دسأنن أين هو تفاي أي تنشي كرم فاي أمفاني كين درجة إن الله يقدر ما أمفاني ما يقول يرقر جيغا بعدها هو يكتا a shi kaga zalincin wasu a cikin al'umma idan ba a hana su ba yana zuwa shafi ne ya shafi kowa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba za ta tsaya akan waɗanda suke zalunci ba a keɓance shi ta game kowa da kowa ko da mutuwa ce ta zo ranar alkiyama sai Allah ya bambance kowa a bisa niyyarsa mun gane wannan sannan wa shiddatil mauna duk wannan tsananin rayuwar da kake gani muna ciki yanzu dai gashi amfanin gonan ya kare amma kuma gashi su talakawa kuɗin da mutum zai cire ya saya kuma ya gagara duk da haka wani sai ya je yayi bara sai ya je yayi roƙo sannan zai sami abin da zai ci a bakinsa wanda kuma a nan baya kaɗan mun sani kafin ka ji wani ya ma sallama a gida ya ce ya zo neman abin da zai ci aiki ne kuma ana ganin amfani ya yi tsada amma kuma kowa yana cikin yalwa ko kuwa a yi ƙwarai kuwa to haka sunyar Allah da idan kun yi godiya kuka bi Allah sai Allah ya sauƙaƙa muku ya yalwata muku ya sanya al'umma ku zamto a cikin walwala amma sai dai kasar ɗan adam kullum wani lokaci yakan nemi abu mafi ƙasƙanci fiye da abin da yake mai kyau kamar yadda yahudawa suka yi a tastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair Allah fa ya ba su tsuntsaye ke faɗuwa daga sama ga su kawai kamar ka cika wata kaza ce za ganta kawai a cikin a cikin leda ga fishiya ko sai dai ka ɗibi naman kazan nan ka cika ka sha ruwa abin ka suka ce kai gaskiya da Musa mun gaji da cin kajin nan mun gaji da cin tsuntsayen nan a gaba su wallahi mun gaji da shan zuma da darba mu kai abin da muke so yanzu a ɗauke waɗancan a ba mu albasa a ba mu kokumba a ba mu kankana a ba mu kabewa duk wannan yan kayan lambun da mu a bamu su kawai ruwa masan nama kaji Allah ya ce a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr yanzu ku kuna neman musaye abin da yafi alheri kuna sa ba ku kaskantacce Allah ya ce to tun da haka ne kuka zaba ihbiqu misran fa inna lakum ma sa'altum ku je can bayan gari an ba ku abin da kuka roƙa التي وضربت عليهم الذلة والمسكنة ألا يفكر مسو ده كسكنشي ده تلوشي وباءوا بغضب من الله وسوك داو ده أيهم فشن الله سبحانه وتعالى to irin sa ne yanzu duk yadda muke yin ake zalunci ake shugabanci ko duk wanda yake kasar nan da wanda yake jam'iyyar APC da wanda yake bai zakara da wanda yake kowa ya san ya san wannan shugabanci ne na zalunci ne a kasar nan kowa ya sani ko kowa bai ji ba yawwa ai ko baka sani ba ma ai ka ji a jikinka yawwa ai jiki magani an gane kuma wannan shine asalin jiki magayin ai ko yawwa dan yanzu in ka je bayan gari da zaka ta ganin gine-gine an fara amma ya tsaya wani shekara biyu kin da tsayawan shi wani shekara biyu da rabi kin da tsayawan shi ba haka bane ba amma da zamanin noman yana da darajar sa ne ki faruwa in mutum ya dauka lafiya kai ko ba ka bane kwarai ta fi tsadin kuma an fi samun yalwa to haka Allah yake al'amarin sa malam haka Allah yake sha'anin sa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksimun in kana so Allah ya maka yadda kake so ka wa Allah yadda ya umarce ka shine kadai zaman lafiyanka kuma ita ce kadai hanyar samun tsira Allah ka shiryar da mu ba mu bari mu ci gaba da hadisin dai kun ji an ce ba za su taba tauye ma'aunai da wajen kayan nauyi na sikeli ba face sai an jarabce su da mene fari sai ya ce wa shiddatil ma'una da kuma tsananin rayuwa kaji yanzu duk wannan tsananin rayuwar da muke ciyar da gobe in ka je kasuwanninmu yanzu akwai akwai buhu mai mudu sittin da wani abu ko babu akwai buhu mai mudu saba'in da wani abu saba'in da ɗaya saba'in da biyu sai an saya buhun tukuna an sa shi a ruwan zafi an dafa shi ya takure sannan a zuba a kuma kawo kasuwa an hana ɗin an farka buhun an yi wannan amma sun daina ba su daina ba wani zai je kawai buhunan masaran ga sunan normal buhuna ne amma zai je sa a sa duwatsu a tsakiya saboda kayan su yi nauyi wasu in za su kai wasu bayan an yi normal lodi sai kuma a je a kunce buhunan a zo a sa zuwa in za a kai kamfani a ƙara zuwa a hau keli ta ba da abin da ake so a tsansa masu masu dan mari mahadu zuwa a sama sai an ji kasa kawai da an yanka buci ga duwatsu man yana faduwa me ba a yi a siyo taki a yanka buhun takin a nemo kasa a zuba a nemo wasu abubuwa a zuba a cakuɗa don ya ƙara yawa a mai da buhunan kuma a ɗinke a zo ana sayarwa mutane duk ba mu yi duk wannan masifar da wannan bala'i da shugabanninmu sun sani kuma an san wasu ma masu yi din a fili amma wa ya hana su to in ka kai tsara ma dai kai ne a ciki kwarai kwarai sun fi karfin ka wai suna har da association suke da shi ko eh macuta association of Nigeria shikenan to yanzu gashi nan tsananin rayuwa muna ta fama da ita kuma wani abu da Allah wata sunar Allah malam in Allah bai so ya ainihin wato cire ka daga cikin musiba da bala'i ba asalin masifar da bala'in ba za ka taɓa gane hanyar da za ka kafta ba sai Allah ya kyale ka dumu-dumu a cikin wannan laifin saboda ya kama ka da wannan abin ka ci gaba da ɗanɗanawa kuma in ka koma wajen Allah a ranar alkiyama ga sakamakon na jiranka domin duk abin da Allah ya mana alkawari wallahi sai ya zo tabbas babu ainihin wato wani kokwanto ko shaka shi yanzu mun ji wannan sannan wa jawri sultani alaihi wannan dai tauye mudin shike jan zalincin shugabanni yawa zalincin shugabanni to wannan tauye mudin yana daga cikin abin da ke jawo zalincin shugabanni to ka gaya mu yaushe ne talakawa za su daina kafin wani shugaba kwaya daya darakta kaza mai ofis kaza yayi talakawa dubu nawa sun yi miliyan nawa sun aikata ai mu dinga kiyasta yawan iskan da ake yi yanzu kafin wani gwamna ko wani ciyaman ko wani kansila ko wani dan majalisa ya zina so daya talakawa sun yi miliyan nawa tsakanin da Allah kafin wani shugaba ya tauye budu ya yi sata talakawa sun yi sata su miliyan nawa yawwa to ai in mun gane ashe cutar mu tana jikin mu kuma Allah ya ba mu maganin kawai me za mu yi mu gyara Allah zai gyara mana to amma wallahi za mu makara hakikanin makara in muka ɗauka cewa wannan hanyar da muka ɗauka za ta kai mu zuwa gaci sai dai mu kaure wani azalimin a kawo wani azalimin na daban kuma amma ka'idar Allah ce jama'a in dai muka tuba ma Allah muka janye daga abubuwan da muke aikatawa to da izinin Allah Allah ta'ala zai mana dimbin alkhairi Allah ka shirye da mu kun ji kenan wannan kenan sannan sai manzon Allah ya ce wa lam yamna'u zakata amwalihim illa mun'i al-qatra min as-sama babu yadda za a yi mutane su hana zakka face sai an hana su ruwan sama eh manzon Allah ya ce walau lal baha'im da ba dan dabbobi ba lam yumfaru da ba a dinga yi wa mutane ruwan sama ba da ba din dabbobi ba da ba dinga fukar da ruwan sama ba sai manzon Allah ya cigaba da cewa wa lam yanqubu ahda Allah wa ahda rasulih illa saddaqa Allah alaihim aduwan ghayrahu ba yadda za a yi mutane su warware alƙawarin Allah su warware alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama face sai Allah ya daura musu wasu makiya a kansu yadda ba za su iya fita daga wannan abin ba yanzu waɗannan banditirin da muke gani suke da mutane su kashe mutane wallahi mun warware alkawarin Allah ne mun warware alkawarin manzon Allah inda ake za mu dawo mu yi aiki da abin da Allah yake so da abin da manzon Allah yake mana mu yi a junan mu kawai a tsakanin ba da gwamnati mu mu yi a tsakankanin mu ba mu da wani constitution dan babu wanda zai kama ka ya danne kai ce dole ka yi aiki da constitution ko akwai shi saboda asali akwai right for religion dole ne kowa yana da daman yin addininsa mu ku addinin ya ce mu yi adalci ya ce mu guji zalunci ya ce mu yi kaza mu yi kaza me yasa ba za mu gudanar da wannan tsakaninmu ba to manzo Allah ya ce mutukar ba mu wannan in muka ba mu wannan ba to za a jarabce mu Allah ya daura wasu makiya akan mu su kuma yin jayi akan mu fa akhadhu ba'd ma fi aydihim kaji waɗannan makiyan za su dinga kwace dukiyoyin da ke hannun wani bangaren dukiyoyin da ke hannun musu wa ma lam tahkuma immatuhum bi kitabillah duk lokacin da aka waye gari shugabanni ba su hukunci da abin da ke cikin littafin Allah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah ko suka zaɓi abinda Allah ya saukar a matsayin abinda za su yi hukunci da shi illa ja'ala Allah ba'tahum bainahum ba ce sai Allah ya sanya masifar bala'in su a tsakanin su su dinga zagin juna su dinga faɗa da juna sashi suna kai wa juna sashi hari abubuwa iri iri ga sunan tsakaninmu da Allah yanzu duk abubuwan da aka ambata a wannan hadisin muna cikin dumu dumu ko ba mace menene yasa ba za mu iya gyarawa ba son zuciya son zuciya ba wuce kuwa ce son zuciya bacin zuciya kwarai kwarai bin Allah maganin wayo Allah bin Allah maganin wayo Allah in kana so ka san wayo wayo to ka bi Allah sai ya maka maganin komai Allah ka mana magani wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yafsiluna kamar haka ne muke daura wasu azzalimai akan wasu saboda abin da suke aikatawa ainihin wato na zalunci Allah ta'ala ya tsaye ya tsare mana imani har ila yau cikin wannan tafsiri mai suna hidayatul qur'anil karim karkashin wannan aya yake cewa ba'dun nasi yanzuruna ila zulmi ghairihim mafi yawan mutane zaka tada su suna kallon zalincin wasu su annahu sababu bala'ihim cewa shine dalilin da ya jefa a cikin masifa da bala'i falau raja'u ila anfusihim da a ce sun dawo ga karan kawunan su muta'ammilina suna masu yin lura da kyau akan irin ayyukansu la'arafu annahum min jama'atin zalimin to da sun gane cewa su ma din suna daga cikin taron azzaliman da suka jawo kansu masifa da bala'i jama'a da Allah karatu ya fito fito ba na'am karatu ya fito eh an ce ne fitidu ne taka ka hango na waninka eh amma idan ka dawo ga karan kanka me nake wanda ya saba wa Allah me nake wanda ya saba wa manzon Allah me nake wanda ya saba ka'idan zamantakewa na yau da gobe da izinin Allah Allah sai ya dube kuma ya canza maka shi yasa ga ko da ana cin tsanani salihan bayi masu kokarin kiyaye dokokin Allah sai ga Allah ya keɓance su da kwanciyar hankali ya kuma yaye musu yawan damuwa da matsaloli sauran kuma suna cikin halin ni'yasu لما من قال لنا الله تعالى كلمة الإيمان وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الإمام القرطبي عليه رحمة الله ينا شوى ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيره إيش ولن آية ta kunshi dukkanin wani wanda zai zalunci kansa ko ya zalunci waɗanda aka ɗora shi a kansu a matsayin jagora ya dinga zalunta su yana kwashe kayansu ko kuma ɗan kasuwan da ke zaluntar mutane cikin harkar kasuwancinsa ko kuma ɓarawo da ke satan kayan jama'a ina fata an gane wannan alfubai ibn iyad ɗaya daga cikin manyan salihan bayi masu gudun Allah رحمه الله تعالى يجي إذا رأيت ظالما إذا كان الظالم ينتقم من ظالم ينا ينا ينا أين يمواتو ينا كي هري أكون وانا الظالم إرنسا فقف شقباء وانظر فيه كدنك كلشي متعجبا كان ماماكي كباك بني أي أيوة ولي wani sai ya je ya sato abu in ya haji wani ma sai ya zo sai ya ɗauke kaga sata sata shi sata ko ba haka eh yanzu wani ya je ya yi sata da ya yi sata sai da ya mutu kuna sai ya zo ya buɗe abin da ke ciki sai ga a aikin banza ne kawai sai ya koma gidan sai sallama da mai gidan assalamu alaikum akan kallon ga kayan ka na fasa sata na fata gane wanda wai shi ya fasa tunda bai samu abin da yake so ba to da ma ana haka wannan zamanin ai da an samu sauki kwarai kwarai amma mutum sai dai je wurgar ko ba haka bane sai je lalatar da wannan abin saboda yana da halin bera ka san bera ne kawai yake sata abin da ba zai masa amfani ba ya lalata kuma ya je ya ajiye shi a wani wurin da ba za a gan shi ba saboda tsabin fasikanci Allah kai mana tsari to jama'a ku ji Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa da yace idza radiya Allah an qaumin idan Allah ya yarda wasu mutane waliya amrahum khiyarahum sai Allah ya damka shugabancin mafiya alherinsu ya zama su ne jagororinsu idza sakhifa Allah ala qaumin idan kuma Allah yana fushi da wasu mutane walla amrahum shirarahum sai Allah ya daura mafiya sharrin su mugayen cikin su mutanen banzan cikin su ya zama su ne shugabannin su ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imani jama'a ina ganin wannan sai mu tsaya iyaka na a wannan ayar ko amma dai akwai abin fadi da yawa kwarai da gaske amma ina ganin dan wannan abin da muka yi tsafura muka dan yi dauraya la'alla zai zama amfani a kanmu zai kuma zama hujja a kanmu na mu yi gyara mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara ayyukan mu daina kallon zalincin wasu a gefe mu kalli mu abin da muke ci dumu dumu mu dau hanyar gyara sai Allah ya gyara mana Allah ta'ala ka iya mana dan na ga in na matsa dai wasu za su fara kuka a nan Allah Allah ga mana jagoranci na'am نعم امم نعم a kwarai da gaske a ai wannan zamani malam fitintunu sun yawa yanzu samarin nan kalle-kalle na bala'i kai duk ma samarin su gama isra shi kafin su auren dan musiba da bala'i da ke cikin kallon hoton batsa yana da yawa shi ne abin da ya sa yau ko ka yi aure sai ka kasa gamsuwa da matarka saboda in dai kana yawan kallon hotunan batsa da matar da suka fi naka kyau to kullum kana ganin matarka a matsayin kamar wata jaka ce kawai a gida duk mutum sai ta fita bar aka yi zai ma sha'awar da shi saboda ya ga wasu masu kyale-kyale da masu kaza da kaza wannan hoton kuma haka zai ci gaba da zama a cikin zuciyarsa wani lokacin ma yana cikin sallah shaitan zai dinga bijiyo shi da wannan hotunan ko bai faruwa kun yi shiru yana faruwa saboda haka wani ya yi istimna'i ya yi istimna'i har ya gaji don haka yayin da zai zo yin auren kuma sai ka kama mata komai ita ko mace dama hanyar da aka gaya mata magana ta ji shine ta san to ko shi baya iya komai kaza an samu matsala ce so ya za kai umarni a saba za ka faɗa ba za a ji ba duk abin da kake so ai wallahi ba za a gidan ba kuma wancan matsala ce dai kuma da yawan nan muka ji kaskanci a rabu cewa mun kasa yin komai ya za mu gyara mu sani ba to wannan shine fa'idan mutum ya jimke ganin sa gabarin yawan kallon hotuna da fina-finai na batsa wannan zai sa ka samu sauki a rayuwarka ka tsaya iyaka matarka ka tsaya iyaka abin da Allah ta'ala halatta maka ba ruwanka da kowa ka moyewa rayuwarka amma in dai ka sa wannan a rayuwarka wallahi tallahi ka gama yawo musamman samarin nan ina gaya muku shi yasa wani zai ga shi in ba wata mace mai kama da wance ya shiri masu shiri kaza iri kaza ba kai malam fina-finan nan sharri ne malam mai girma kai fannin shi malam yana da yawa ba za ku gane bai da suke lalata zukatan mutane malam sai corruption mind ba za gane malam sai ka cikin mutane Allah ka tsare mu su ma matan haka ne kalle kallon bala'i ai mai saje ai mai kaza ai ina son namiji mai kaza kaga abin din nan kamar irin wannan wala irin son namijin nake so kenan wai tana surantawa so da ka dukirkin ka in ka zo gidan in baka cika wancan ka'idar ba to kai baka cikin ilahi wannan za a ba aure ko wata za ta aura iyaye ki taƙadda ga wani mutumin kirki yaron kirki kowa ya san shi mai sana'a ta ce ta wallahi ta ki ko ma riga bai iya sawa ba ko wanka bai iya ba za ki ga wanka je ki aure gayan zai baki mamaki Allah ka tsare mana imanin to jama'a kun ji وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون سأل الله تقبل شوية يا معشر الجن والإنس ya fi taron aljannu da mutane alam ya fi kuma rusulun minku ashe manzanni ba su zo muku ba daga cikinku yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku suna ba ku labarin ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha sune muku bayani suna muku gargadi na wannan yinin na yau wanda tabbas zai zo to ga ya tambaya kai ko akwai bukata a bada ansa qalu sai su ce shahidina ala anfusina ya Allah mu karan kanmu mun ba da shaida akan kanmu cewa lallai an tuno da manzanni kuma sun zo sun mana gargadi sai Allah ya ce wa qarratum alhayatud dunya amma rayuwar duniya ce ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim su kansu sun ba da shaida a karan kawunan su annahum kanu kafirin su kasance masu yin musu game da ɗayantakar Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ƙaryata manzanni da Allah madaukakin sarki ya turo wannan shi jama'a karshen tabewa sai dai a ranar alkiyama a wani wurin za su yi ƙarya aka ce musu kai ya aka ku shirka da Allah ce tallahi rabbina ma kunna mushriki nace mun rantse da ubangijinmu wallahi tallahi billahi allazi ba mu shirka ba ba mu hada Allah da kowa ba a wurin bauta to ana nan kuma idan an je wani mataki a kiyama al yawma nakhtimu ala afwahihim Allah ya ce a yau za mu sanya wani irin kwaɗo marfi akan akan bakunansu wa tukallimuna aydihim hannayensu za su dinga mana magana suna ba da shida wa tashhadu arjuluhum hannunka yi magana kafanka ta ce kware kuwa kware kuwa da shi aka ji ma rana kaza ga watan kaza ne na fata an gane wannan shikenan kai hatta fatan jikinka sai ta ba da labari wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su ce fatin jikinsu wai dan me kuke ba da shida akan mu qalu sai su ce anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay yo ai Allah da ke ba kowane abu damar yin magana mu ma shi ba mu damar yin magana saboda kuma mu kai ba da amsan mu na fata mun gane wannan bayan wannan masu aikata miyagun laifuka Allah ya ƙara maimaita wannan a sautin nur Allah ya ce yawma tashhadu alaihim ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون رانا دا حرصنسو دا حنا ينسو دا قفافنسو قفافنسو ذات رنجا بعد لاباري جمد أبن السائقة يومئذ يوفيهم الله دينه الحق رانا دا ألا ذي شكا يامسو sakamakon wannan abin da suka aikata na gaskiya ina fata mun gane wannan Allah ka tsare mana imanin mu bayan wannan wurin jama'a a wurare guda biyu ƙari akan wannan Allah ta'ala ya ambaci irin wannan abin da zai faru a ranar alkiyama akwai a suratul a'raf wanda zamu mu ciki Allah ta'ala ya cewa faman azlamu min ya bani adama alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ko sai bi kashin ayan a'a ya bani adama ko haka ne ban ji ba a ba wannan ba so da arafi ne a shafin da yake magana ya ya bani adama ku zo zinata kuma inda kulli masjid ko kama a cikin shafin eh ya bani adama alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ku yayan Adamu ashe manzanni na ba su zo a cikin ku ba suna karanta muku ayoyi na ina fata an gane wannan kuma suna gargadin ku wannan yinin da zai zo Allah ya fa man ittaqa duk wanda ya tsara dokokin Allah wa aslaha kuma ya gyara fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su ko ba za su yi bakin ciki ba mun gane wannan a sautin zumar Allah ta'ala ya ƙara ambatawa وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا التي ذاء حنك تكير يموت قنجيا قنجيا زوة جهنم حتى إذا جاءوها حتى لوكشن أكجي باكن وشن فتحت أبوابها an buɗe ƙofofin wutan gaba ɗaya tun kafin a ƙaraso hucin wuta da bala'in wutan yana shafan jikin suna jin bala'in ƙunarta وقال لهم خزنتها sai masu tsaron wuta suke musu alam ya atikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargadinku na abin da zai faru a irin wannan yinin na yau qalu bala suce in sun zo sun yi sai ce walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kawai abin da yana su su bi kalmar azaba ce ta tabbata akan kafirai qila dukhulu abwab jahannama khalidin fiha sai ce da su ku shiga kofofin wutar jahannama kuna masu dawwama a cikin ta fa bi'sa maswal mutakabbirin kai tir da makoma na masu girman kai in ya zama wutar jahannama Allah ta'ala ya kare mu to kun ga duk waɗannan Allah ta'ala yana mana gargaɗi ne sai Allah ta'ala yake cewa wa gharratumul hayatud dunya rayuwar duniya ce ta ruɗe su dama a wurare da yawa Allah ta'ala ya mana ya mun nuni zuwa ga wannan ko sura fatir Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'dallahi haqq alƙawarin Allah fa gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada wannan rayuwar duniya ta ruɗe ku ku dauka babu wata rayuwa bayan wannan ولا يغرنكم بالله الغرور kada wannan mai ruɗi ya ruɗe ku gabarin hanyar Allah domin inna shaytana lakum aduwwan fattakhiruhu aduwa shaytan maƙiyin ku ne ku rike shi a matsayin maƙiyi inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ta'ala ya kare mu to kun ga waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya faɗa dama ya yakan maimaita cewa wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai ba ce face wani ɗan jin daɗi ɗan kaɗan kuma mai ruɗin mutum ga barin hanyar Allah Allah ka kiyashe mu daɗewa to Allah ta'ala sai ce zalika wannan ya kasance ne Allah ya kun rabbuka muhulkul qura bi zulmi ubangijinka bai kasance mai zalunta wata alƙarya ba a bisa zalunci wa ahluha ghafiluna alhali mutanen wannan garin suna rakkane وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا التي بمكفن شيء ما أذب سرد متانيبا حتى من أيكم سيدا منذو سيدي وان يبي دون كنسا وان يبي جريشما دون كنسا أولا ريدي وقت القرآن من جرما الله تعالى من إشارة دعا وانا كو السورة القصص الله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ba mu kasance muna halakar da wata alƙarya ba face mutanen alƙaryun sun kasance azzalimai ko yawwa shine cewa ma kana rabbuka mulkal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula ubangiji ka baya azabtar da wata alƙarya ya halakar da ita face sai ya aika mata da manzo wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun ba mu kasance muna ainihin wato halakar da wata alƙaryu da mutanen alƙaryun ba face sai mutanen sun kasance mene azzalimi ina fata an gane wannan a suratul shu'ara Allah ta'ala ya maimaita wannan wa ma ahlakna min qaryatin eh banji ba a banda wannan man baqit man yashataha a suratul shu'ara kana itina a ba wannan man yashataha ba وما أهلكنا من قرية من إيه؟ آه آه سؤال آية تقول كليتنا معرضنا أتنو أه؟ إنتي ذكرى وما كنا ظالمين كو من إيه؟ وما ينبغي لهم آه آية كي باينتا الصورة الحجر ما الله تعالى يعمل شو أنه يقول أشاب بقونا صورة idan mun iya tunawa yauwa Allah ta'ala ya samu dashi almuhim waɗannan ayoyi suna nan da yawa Allah madaukakin sarki ya yi wato bayyana mana wannan ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah muke roƙo ya tsare mu tsakanin duniya da lahira Allah ta'ala sai ce yauwa wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi يستهزئون كذلك آه to mun dai manta gaba ɗaya mu Allah shi ba shi da malam kuma mutum muraja qur'ani ko qur'ani akwai dadi malam amma idan ana muraja Allah ta'ala ce zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun sai Allah ce wa likullin darajatun mimma amilu kowanne daga cikin mutane yana da kwatankwacin sakamakon abin da ya aikata jama'a kun ji wa likullin darajatun mimma amilu ga kowanne cikin mutane da cikin al'ummomi darajatun suna da matakai-matakai mimma amilu na abin da suka aikata. Wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun Ubangijinka bai kasance rafkananne gabarin abin da kuke aikatawa ba, ko gabarin abin da suke aikatawa ba. Ma'ana duk abin da muke aikatawa na jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tantance shi ya aji. ورسلنا لديهم يكتبون الظروف الجافية الله تعالى يبين من الشيوى إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ألا تونم فلكتاب منين بكروش أيكم yana magana a kanku da gaskiya ba da ƙarya ba inna kunna nastanfiqu ma kuntum ta'malun lalle mun kasance muna kididdigewa muna ƙididdige duk abin da kuke aikata don haka Allah baya zalunci babu wani abin da za ka gani a littafinka rijistarka na ranar alkiyama wanda ba ka aikata babu shi illa iyaka wannan abin da kake aikatawa da shi Allah zai ma ka bako yanzu ya rage naka ka yi imani ko kai kafirci an gane wannan ka zama na kirki ko ka zama na banza duk wani ya rage naka ne wa inna alaikum لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تطيري الله تعالى أن ياشي ولكل درجات مما عملوا كقوة القرية سنة درجات سمو مني سنة درجات نكتش درجات شيني متاكي متتاكلة زوا لقصة زوا كما أنقانا ومن سمو مني أتجنسو سنة درجات العليا an gani maɗaukaka zuwa sama su kuma ‘yan wuta suna da darajat a sufla darajat ne amma na ƙasa-ƙasa don ita wutar jahannama ƙasa bayan ƙasa ne ba ta da sama ita kuma aljanna ne ce ce sama ne bayan sama ina fata an gane wannan da kuma ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya aljanna gidan sama ne malam iya ganin ka ga sunan benaye ne dogaye kai da kaji Allah ya ce ai Allah zai ba mutum kwatan kwacin wanda yafi kowa rashin abu abu mai yawa a gidan aljanna shine mutumin da za a bashi ninki uku na duniyar nan da abin da ke cinta gaba daya kai malam akwai shigali a aljanna Allah ka shigar da mu aljanna malam za mu shagali mun shiga aljanna insha Allah Allah ka shigar da mu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta dan wutan haka za a kumbura shi malam manzon Allah ya ce hauren kafiri a ranar alkiyama hauren kafiri wanda za a jefa a wuta ya kai girman dutsen uhudu ya ce birusul kafiri misla jabal uhud kamar girman dutsen uhud yake haƙori fa guda ɗaya sai an kumbura halittar sun zama gabza gabza yadda wuta za ta ji daɗin ragargaza sannan sai a jefa su a cikin ta dan jiki amma kai yanzu an jefa ka wannan dan tsugu litan jikin malami za ta ci ai wannan kaman kira kaman kaman ka jefa wani dan bangaren kodugo ne ka dan jefa shi a wuta wuta za ta ma jefa wani abu lamu shi za ta yi malam amma sai an hura mutum ya zama gab jeje malam yadda wuta za ta ji daɗin ragargazarta كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم كاجي سودة كنس من ثبت وكنس الشوال ليسوا الظالمين فسحقا التي ميثان الرامة ثبت لأصحاب السعير جماعة جوة سعيرة الله تعالى كريم فالله سبحانه وتعالى سيت ولكل درجات مما عملوا سورة الأحقاف التي ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون التي كما تبت ذا أتكن يامس ساكمكم أيكم سوء alhali ba a zalintar kowa komai an gane wannan ko saboda ka darajar muminai daraja ce zuwa ina zuwa sama su kuma ɗan wuta fa daraja ne zuwa ina zuwa ƙasa Allah ta ya kiyaye mu shi yasa ka ji Allah ta ce narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajar wanda muka so a cikin mutane yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات Allah yana ɗaukaka darajar wasu daga cikinku amma waɗanda Allah ya baya su ilimi yana ɗaukaka darajojinsu Allah ka samu na cikinsu don haka Allah subhanahu wata'ala sai wannan bayani cewa da kullum darajatun mimma amil kowanne su mutane yana da ainihin wato sakamakon abin da yake aikatawa yan wuta nan wani kullum darajatun makaranta ba subhanallah ai kaji karanta a ramar ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين Allah ta'ala ya ce wa kullin darajatun mimma amilu kowanne yana da darajoji darajoji na abin da ya aikata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka bai kasance mai raskana ba game da abin da bayi shi aikata ba Allah ta'ala ya san wannan sannan yan wuta idan mun duba abin da Allah ta'ala ya faɗa musu cewa li kullin dhi'fun kowannen su yana da ninkin baninkin din azaba a cikin wutar jahannama Allah ka tsare ni idan kaga kullum ana ƙara azaba ne ba rabuwa za ta dinga yi ba ba rabuwa za ta dinga yi ba Allah ka kiyaye mu tabewa wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu amma ubangijinka bai kasance marafkani game da abin da suke aikatawa ba wannan kuma rarrashi ne Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma mu'minai ana natsar da zuciyar shi ta hanyar yi masa wannan alƙawari cewa Allah zai taimake su kuma zai ba su nasara a kan maƙiyarsu ina fata mun gane wannan don haka amma ya amalu nan tana aiki a kan suwa ne aljannu da mutane baki daya Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka ubangijinka mawadaci ne kuma ma'abocin rahma ma'abocin jin kai in yasha idan ya ga dama yurhibukum sai ya tafiyar da ku gaba ɗayan ku ya kashe ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha sai ya maye gurbin ku da abin da ya so ci wasu al'ummomin da ba ku ba kama ansha'akum kamar yadda ku ma ta yadda ku yi a da babu ku min zurriyyati qaumin akharin daga zurriyyar wasu mutanen daban a yau ana muku aji an ce ku bi Allah ku bi sunnar manzon Allah wace mu mun ki mu ba ni zai kama canji a unguwan nan ko a garin nan ko a ƙasar nan ko a duniyar nan to in Allah ya ga dama ku da kuke wannan kirarin sai Allah ya shafe ku a bayan ƙasa ji ya kashe ku ƴaƴanku da jikokinku Allah zai taso da su su ko ba za su yi aiki irin naku ba sai Allah ya zama salihan bayi kamar yadda mutanen garin Makka su ma haka aka yi yanzu duk wani arni da kake jin labarin shi a garin Makka yanzu yana nan ba hal tarabahum min baqiya sai dai ai labari a ce akwai alwalid ابن المغيرة أقوي شيبة ابن ربيعة أقوي عتبة ابن ربيعة أقوي داسنا من يأرنا أمية بن خلف أي تبادل الآبار وأن من من يكاثرا أما ينزو جيكو تنسو دا جيكو تن جيكو تن جيكو تن جيكو تنسو سو أيسو تكاثر مسلمين سو الله يا قداما يا شابي سأبا ينقصا kuma Allah ya sa da ƴaƴansu da jikokin suka zama waɗanda suka daga addinin musulunci kaman wa kaman al'as ibn wa'i kaga babban arni ne a garin makka amma cikin ƴaƴansu sai Allah ya bada amru ibn al'as da shi da kaninsa dukkanin ya zama sun yi imani kuma Allah ya ɗauka musulunci tare da su Khalid ibn Walid al-Walid ibn Mughira da Allah ke cewa ka urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddara فقتل كيف قدر ما يجوز ake magana akai yana karanta ayoyi yana kuka amma shine komandan da musulunci bai taɓa irin shi ba kuma har kiyama ta tsaya mana babu babu Khalid sai na bari ki cewa kai mata fa sun kasa haifi irin Khalid duk garin da aka nufa ka ce akwai Khalidu a cikin rundunar sai kuwa kawai ya kama kashi da fitsari kawai kashin ya bushe bai taba zuwa wani gari ya yi yaƙi ba ci nasara ba ina ba an gani dalilin da ya sa sai na umar ya shi a matsayin kwamanda ke ya ce kada mutane su ɗauka cewa khalidin shi ne nasara an gane wannan aiki a'a a cire shi a matsayin kwamanda shi ma ya zama wa shi ma ya zama fulo memba ya zama soja kawai kuma haka aka yi amma shi abu ubayd bin jarrah umarnin ya zo ana cikin tsakiyar yaƙin yarmouk wannan yakin da aka aka hada shi wanda giwa ya karin amfani da shi mutanen kasar Sham yankin Syria an gane wannan da yankin nan gaba daya to amma ne duk wani gangami da aka yi an yi gangami su kusan so dubu ɗari nawa ne musulmai su dubu ɗari uku ne kawai su kuma sun kai kusan su dubu ɗari tara kusan miliyan ɗaya ma yawan sojojinsu amma wala sai da Khalid ya karya su to umarnin ya zo ana tsakiyar yaƙi ne cewa abu ubaida kai takin over a matsayin kai ne komanda kai ne shugaba saboda ka ana cikin wannan yaƙi suka da zo abu ubaida ya bude ya karanta kawai sai ya dauke sai ya sa ta aljihu ya ce a cigaba da yaƙi shi kuma ya cigaba da mukhari sai bayan da aka gama yaƙin gaba ɗaya sannan ya ce to ka ga sakon sai na umar ce to ai tun da ka bayyana ma ana yaƙin nan ai ba matsala a yi shi a'a a wannan halin da ake ciki ba zai yi a ce an ba da wannan umarnin ba kaji malam kaji mutane masu masu dogon tunani malam masu hangen nesa to haka ne ƴaƴansu da jikokin sun zama su ne kwamandoji wata ran za a je wani yaƙi ya zo ta zata talatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da Amr ibn al-As ya zai da manzon Allah ya rasulullah wa ka fito a cikin mutanen duniya gaba daya yace Aisha yace cikin maza fa yace Abubakar shi bayan shi fa yace Umar bayan shi fa ya dinga lissafo su mutane shi na dauka za sani a ciki ko sai na shiru shi yana ganin da manzon Allah ya ce a komanda kamar ya fi shi akan sauran mutane amma manzon Allah ya so Amr bin Nas mutum ne mai hikima mutum ne kuma jarumi wajen abin da ya shafi ainihin wato yaki da yada da'awa Allah ta'ala ya ƙara musu yadda baki da don Allah ya so sai ya tafiyar da ku sai ya tada wasu al'umma daga cikin wata zuriyar wasu mutanen daban su zo su ci gaba da rayuwa inda kuke rayuwa kuma an manta ma ku da labarin wanda ma ya san kama shi ma an shafe shi ko ba ka bane duniya kenan malam in kana gani yau kana rayuwa ai kai kake fafa kai kake tashe billahi la ilaha illa huwa nan da shekara ɗari za a wayi gari a unguwar a gidan ma da kake din wani ma bai san sunanka ba bai ma san ka taɓa rayuwa a duniyar ba shi kenan ka yi ka gama shi yasa bin Allah ne kawai za ka iya yi tafiyar ka tai tsawo tafiyar ka tai kyau ka samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi inna ma tu'amuna
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa آه قل يا قومي لو إنما توعدون لآت lalle abin da ake muku alkawarin cewa zai zo la'atin lalle mai zuwa ne ina fata an gane wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba za ku zamto waɗanda za ku yi tsere wa Allah ba ba za ku gagari Allah ba qul ya qaumi kace da su ya ku mutane na i'malu ala makanatikum inni amil ku yi aiki a guraben ku da irin aikin da kuke aikata mummuna inni amilun ni ma zan ci gaba da yin aiki a bisa tsari na Allah subhanahu wa ta'ala fa sawfa ta'lamuna amma da sanin za ku sani man takunu lahu aqibatu dar wane ne yake da kyakkyawan sakamako a gidan lahira innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle yadda lamari yake azzalimi ba ya taɓa rabauta a wurin Allah nan za mu dakata insha Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe daga kan wa rabbukal ghaniyur rahma sai mu dauraya akan waɗannan ayoyi in sha Allah ta'ala Allah ta'ala kan fitar da mu alqur'ani mai girma Allah muna roƙonka wannan yanayi da muke shi a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka yaye mana ya Allah waɗannan ɗan bindiga da ke zaluntar al'umma suke karkashe al'umma suke tada hankalin mu ya Allah ka tada hankalin Allah ka rusa su Allah ka sauka musu da masifa da bala'i da ciwon da ba shi da magani Allah muna roƙonka da su da masu taimakon su ya Allah ka rubuta su Allah ka rusa su Allah ka rusa wannan wannan shiri nasu Allah muna roƙonka zaben da ke tafi a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka bai wa talakawa nasara Allah ka bai wa talakawa nasara duk shirin mai shiri duk makirci mai makirci Allah ta'ala ka isar mana Allah ka yi mana canji mafi alkhairi a wannan ƙasa ta mu ya rabbal alamin Allah muna roƙonka duk abubuwan da ke gudana a wannan ƙasa Allah ka sani Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka sanya wannan ya zama kafara gare mu Allah muna roƙonka ka yalwata mana arzikin mu ka shirya mana zuriyar mu ka sanya mu cikin waɗanda ake yanta a wannan wata na Ramadan ka sanya mu cikin masu yin tsayuwar dare suna masu imani da neman lada ka sanya mu cikin masu yin azumi suna masu imani da neman lada ka azarta mu da tsayuwa a daren da yake qadari muna masu imani da neman lada Allah karba mana Allah muna roƙonka kai mana jagoranci na alkhairi ya Allah duk masu buƙatun alkhairi Allah ka biya kowa buƙatun alkhairi ya Allah muna roƙonka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu fama da bakin ciki da damuwa Allah ta'ala ka yaye musu mata masu cikuna Allah ka sake su lafiya Allah ka sake su lafiya Allah ka albarkaci dukkanin zuriyarmu da abin da zamu samu a bayan mu Allah muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka kasance da kafici da kafirai wannan hare-hare da waɗannan arna Isra'il da Amurka ke kai wa ƙasan Iran Allah muna roƙonka Allah ka rusa su Allah ka rusa Amurka da Isra'ila da magoya bayansu da mazowansu Allah ka rubuta su Allah muna roƙonka Allah ka watsa su Allah ka watsa su ka watsa ne su ya Allah Allah ka sanya dukiyoyinsu da makaman su zan to ganima ne ga musulmai Allah muna roƙonka bai wa musulunci arihin wato rinjaye a duk inda yake a duniya ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته